أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه 23 ga watan ramadana a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 4 2023 gregorian calendar za mu ci gaba kamar yadda muka saba da karatunmu na alfa'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka a kofar gida mai girma sarkin nan ba a kamar yadda muka saba muna na a cikin suratul ra'ad wannan sura mai albarka yau insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta goma ko Allah madaukakin tarki na cewa bismillahir rahmanir rahim sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi daidai ne ya kaji an ce sawa'un wato kenan yana magana akan abu guda biyu in sama sawa'un zaidun wa amru da zaidu da amru duka ɗaya suke ko zaidun wa amru wa bakarun wa muhammadu sawa'un to nan allah maɗaukakin sarki ya ce daidai ne man asarar kaula wanda ya asirta magana a cikinku wa man jaharabi da wanda ya bayyana shi da wanda ya faɗi abu a fili da wanda ya bayyana shi a wurin allah maɗaukakin sarki duk ɗaya ne ko yawwa in an ce sirru akwai sirru akwai kwakwayoyin abu in an ce sirru shine abinda wato kenan in an ce koyayyen abu shine abinda ka boye a cikin zuciyarka daga kai sai ubangijinka shine mustaqbil ɗin kenan ko yawwa ومن هو ومن هو مستكبر بالليل وصارم بالنهار mustaqbil wanda ya boye abu a cikin zuciyarsa in an ce sirru kuma shine abinda ka keɓance waninka da shi wanda bayan shi baka son wani ya sani ka je kamara masa wani sirru na ne ka ji kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu kenan sirru ka dan sanar da wani amma istighfar shine ka boye wato kenan a cikin zuciyanka banda Allah babu wanda ya sani to Allah madaukakin sarki shine alimul gaibi wa shahada shine masanin wato kenan gaibi da abin da yake boye sannan zuciyar kanta da ka boye abu a ciki shi yayi ta shi ya tsara komai da komai na cikin ta dan haka daidai ne da wanda ya faɗa a fili da wanda ya ɓoye duka a gurin Allah madaukakin sarki ba maganar tsoro wato kina Allah madaukakin sarki ya san komai a cikin rayuwa kenan kamar wannan yana ba mu izina cewa duk abin da mutum zai yi ya san bai boye Allah madaukakin sarki ba sawa'un a cikin gida yake sawa'un a ina yake ko ina sai kuma an ce aina wata kuma duk inda kuke a lokacin da Allah ya nufin zai karbi ranka to dirkumul mautu mutuwa za ta iya riskan ku saboda haka Allah ya ce sawa'un man asarra alqawla sawa'un minkum daga cikin kowa da ke na musulmi duk wanda ya koya magana da wanda ya bayyana ta wa man huwa mustaqim bil layli da wanda yake kuya da daddare kuya da daddare a wajen ibada ya kuya da wanda yake wato kenan saribun bin nahari ai ma'ilun bin nahari au saribin nahari wanda yake tafiya da rana duka ɗaya ne wanda yake ɓoye a cikin gida yake ibada ko wanda ya je wani guri ya ɓoye kansa yake ibada da daddare don karma a ganshi allah maɗaukakin sarki ya san wannan wanda ya tafi da rana ya tafi masallaci ko ya tafi wani guri ya je ibada ko ya je wani aiki na alkhairi allah maɗaukakin sarki ya san wannan sau da haka babu wani abu inda a gurin allah ne babu wani abu shi sirru babu wani ɓoyewa da dare da rana duka a gurin allah maɗaukakin sarki ɗaya ta suke kamar yadda za a yi haka a ɓangaren aikin alkhairi haka ɗaya ɓangaren mafa wanda ya ɓoye da daddare ya je shedanci ai kamar ya yi da rana ne inda a gurin allah maɗaukakin sarki ne saboda babu abin da allah maɗaukakin sarki bai sani ba babu kuma abin da zai ɓoye masa inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'i a cikin sama ko a ƙasa babu abin da wato kenan zai ɓoye Allah madaukakin sarki da haka yake cewa daidai ne tsakanin wannan da wannan babu wani bambanci saboda dan adam ya kamata ya la'akari da wannan ya zama kullun yana tsammanin ana kallon ko ko yana da tabbacin ana kallon su kawai duk abin da yake after all akwai mala'iku wanda suke tare da ku inna alaikum lahafizin ko kiraman katibin ya alamuna ma tafalun to menene sirru din ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukfi sudur yawa munafircin da zaka yi da ido haka kadan warka haka kadan abin nan yes kadan Allah madaukakin sarki ya sani sannan ya san abin da suka ta wato kenan ta boye saboda haka babu wani abin da yake zai zama boye a gurin Allah madaukakin sarki له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
Allah madaukaki zarki ya ce lahu mu'aqibatu wato al-mu'aqibat sun tabbata a gare shi shiwa shi musulmi ko kuma shi dan adam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci a larabcin an ce lahu da alaihi laka da alaika ko aka ce laka alfi naira ko kuma alaika alfi naira bai bambanci su yawwa ehe ba ka za a yi duk gajen ka ce laka to fa'ida tana koma zuwa gare ka ne in an ce alaika kuma to fa'ida daga jikin ka za ta fita to yanzu an mafaɗa ku tarke ya ce lahu mu'aqibatu shi dan adam yana da mu'aqibat mu'aqibat su ne masu kula in an ce ta'aqib shine wato kenan na farko za mu iya daukar sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'aqabu fiikumul mala'ikatu bil laili wan nahari mala'iku suna wato kenan maimaita junan su wato kenan daya a bayan daya dare da rana wannan ma'ana wannan shine mala'iku suna zuwa suna kula da ku kawai da cewa inna alaikum lahafizina kiraman katibin suna zuwa da daddare suna zuwa da rana ma'ana kenan wannan za su zo su yi a duty sai su tafi sai wa'annan su zo su mala'iku za su zo da safe su yi aiki tare da mutane da la'asar su tafi na dare su zo su yi aiki tare da mutane to wannan ka je ka dawo dinnan an ce aqiba shay'in wato kenan bayan abu ya tafi ya dawo duk abin da kaga zai je ya dawo shi ne ake kira sa wato kenan taqib kalmar mu'aqiba jam'u annas salim ne aka ce wasu malaman nahwu suka ce asalinsa mufradinsa mu'aqibatun sai suka ce mu'aqibatun ɗin kuma jam'i ne na mu'aqibun don haka mu'aqibat ya zama jam'ul jam'i wasu ba suka dake a'a mu'aqibatun wato kenan suna ne wanda yake nuna mace mu'aqibat kuma jam'in sa ne don haka jam'u ne kawai ana wannan jam'u ma'anas salim amma dai abin da ake nufi wato kenan ɗaya bayan ɗaya da yawa wa'annan za su so su bayan sun tafi wa'ansu ma za su biyo bayan su bayan sun tafi wa'ansu ma ba su ba don haka kullum dan adam tare da shi akwai mala'iku wanda suke wato kenan bibiyansa a kowane lokaci min bai ne dai wa min kalfi gaba gare shi da kuma wata kenan baya gare shi abubuwa guda biyu abu na farko su mala'ikun da suke zuwa suna lura da abubuwan da kuke suna rubutawa ko wani mu riga mun faɗe shi in ka yi sallah za su rubuta ka yi sallah in ka yi azumi za su rubuta in ka yi mene za su rubuta duk abin da ka aikata za su rubuta ta yaƙin ne kuma in wannan sun tafi wannan za su zo su ci gaba da yi in wannan sun tafi wannan za su zo su ci gaba da yi sannan kuma na biyu zai iya ɗaukan cewa akwai mala'iku wanda suke kula da ku wanda suke wato kenan ya bazu na ku suke kiyaye shi dan adam min amrin lahi daga wato kenan umarnin Allah madaukakin sarki wato kenan ai min amrin lahi li ajali amrin lahi wato kenan umarnin Allah ne yasa suke yin hakan din Allah madaukakin sarki ya ba su umarni su zo su kiyaye wato kenan mutane kenan yanzu kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda ba dan mala'ikun da Allah ya aiko suke kiyaye ku ba da aljanu da mala'ikun wuta sun fauce ku tuntuntuni saboda akwai abubuwa da yawa wanda dan adam bai sani ba Allah yana kiyaye shi saboda ai shi baya kallon abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu ko labakaitum kathiran wala da haƙƙin kalilan la da haƙƙin kalilan wala bakaitun kasira inda kun san abin da na sani ko da kuna ganin abin da nake mu gani wallahi za ku yi dariya yar kada ma za ku kuka da yawa saboda Allah ya nuna masa abubuwan da mu ba a nuna mana ba yanzu daga cikin aƙidar mu mu musulmi shine cewa akwai aljanu suna tare da mu sannan su ba sa mu ba ma kallon su amma su suna kallon mu ba ma iya cutar da su amma su za su iya cutar da mu ba mu da iko sarrafa lamarin su amma su suna iya sarrafa lamarin mu kuma ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aljani zai iya shiga cikin jikinka ya ba cikin jinin ka ya ba cikin kwakwalwarka amma mafi yawan lamari a cikin al'amura zaka Allah shi yake kiyaye mutane don haka yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni dayhi min qalbi yahfazunahu min amrillahi dan adam yana da mala'iku in wayannan sun zo su tafi wayannan za su zo in wayannan sun zo su tafi duk dan su kiyaye dan adam su ba shi kariya sai wasu malamai suke cewa ka lura musamman wannan ayan tana magana lokacin da mutane suke kwanciya suke bacci ka kwanta kana bacci sau da yawa zaka kiyayewar Allah madaukakin sarki za ta to in ka auna mutanen da aljani ya shiga jikinsu guda goma za ka samu kusan ko goman gaba daya ko tara daga cikinsu ba lokacin bacci ba ne saboda idan dan adam ya bace akwai ke kariya ta musamman da Allah madaukakin sarki ke bashi Allah madaukakin sarki da bashi wani to kenan wannan kariyar aljini ba zai samu nasara a kansa ba amma ya tashi lokacin yana gafale zai iya taka aljini zai iya menene menene zai iya shiga jikinsa da sauransu wannan allah maɗaukaki sarki yana bada wannan kariyar kuma wasu suka ce an taɓa yin bincike a wani garin da macijai suke yawa suna yawan harbin mutane so da aka yi taking data sai aka ga cewa kusan 99% macijan nan ba sa taɓa mai bacci sai dai wanda yake wato kenan ba bacci yake ba shine suke cin karo da shi gwamnati yanzu kuma ni na ga irin wannan zahiri a kaina na taba kwanciya a jeji a gona a gindin bishiya ina bacci maciji zo kusa da ni ya naɗe ya naɗe ya naɗe ya naɗe kansa shi ma kama bacci wallahi ina zan yi haka da hannuna wallahi a kansa zan ɗora amma babu abin da faru har Allah ya tashe ni na gani da macijin da ido na saboda haka Allah maɗaukakin sarki shine yake ba da wannan kariya musamman a lokacin da ka zama vulnerable ka zama wato ke yare helpless sau nawa za a ɗauki yaro a jefo a cikin mota wata je ta hatsula wani gudu kuma yaron Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi inda lafiyar sa kalau ya dole fado ko kuma aka jefo shi sai ka ga wato kiran matsala ta abin nan ta faru amma Allah maɗaukakin sarki shine yake kiyaye don haka yanzu lahu mu'aqibatun ɗayan biyu mala'ikun da suke yin taqibi ko dai wanda za su zo su suna rubuta ayyukan da kuke yi na alkhairi da wanda ba na alkhairi ba wannan su zo su karba wannan su tafi wannan su zo su karba wannan su tafi ko ko mala'ikun da suke zuwa suna ba ku kariya wato kenan su kare ku daga wannan sharrin su kare ku daga aljanu su kare ku daga kwari su kare ku da abubuwa da yawa wanda Allah madaukakin sarki shi ya sani ya fi zuna min bai ne min bai ne da min kalfi ko gaba gare shi wato da baya gare shi min amrin lahi ai ma'ana bi amrin lahi min anan tana nufin ba o kenan ko yau bi amrin lahi ma'ana da umarnin allah maɗaukakin sarki wannan mala'iku suke kare mutum inna allaha lallai Allah maɗaukakin sarki la yi gayyar ma bi kawai wallahi baya canja hali da yanayin da mutane suke ciki a ta yi gayyar sai in su ne suka canja sai in mutane suka canja kamar wato kenan idan mutane suna cikin ni'ima Allah ba zai kau da wannan ni'iman ba sai dai in su mutanen ne suka canja yanayin rayuwarsu idan mutane suna muminai Allah yana taimaka musu Allah ba zai kau da wannan taimakawan ba har sai in sun canja da zarar sun canja shi kenan ka dauki tarihin mutanen musulmi lokacin da suka shiga cikin kasar andalus andalus kasa ce ta kiristoci turawa turawa wa'annan europe to suka shiga lokacin mutanen gurin kiristoci shugabanci zalunci ya yawa da musulmi suka shiga a ƙarƙashin shugabancin abdurrahman addakili sai zama mutane sai suka karbe su suka canja kasar ta koma kasar musulmi aka zanna aka dinga kirkire-kirkire da rubuce-rubuce na abubuwan musulunci da abubuwan zamani hatta wannan littafi da muke karantawa a lokacin aka rubuta shi wannan na al'imamul kurdubi adabul kurtoba ne kurtoba ba abin nan ba ne su mai ashifa dinnan alkali iyad ai a can yayi su wannan littattafan adab na irin su al'agani al'isfahani isfahani ai a can ne manya-manyan tafsirai da aka kafa daular andalus amma daga baya bayan shugabannin musulunci sun samu matsala na lalacewa zalunci ya dawo kuma hannunsu turawa suka zo suka musu fata-fata suka kore su suka kuma dame da kiristanci saboda mai inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru amma sai da aka shekara 700 musulunci shi yake ruling a Andalus da ke wayanta a karkashin musulunci musulunci aka samu kamfani na yin takarda aka samu kamfani na yin kwalabe aka samu kamfani na yin abubuwa da yawa aka fara tunanin tashin jirgin sama a bas a gindin masallacin wannan garin da aka rubuta wannan tafsirin wannan imam al-qurtubi a nan aka cikin wannan masallacin aka fara tunanin ya za dan adam ya tashi sama daga baya aka zo su suka yi development din samu ko muka abin nan don haka Allah madaukakin suke baya canja kanin mai misali yanzu gajeren misali a kurkusa ba ga mutum yana zana baya da sana'a baya komai ba kuma ran da aka masa aure sai ga tunaninsa ya canja sai ya tafi nema sai kuma Allah ya bashi yanzu da ya canja Allah madaukakin sarki ya canja masa yanayi saboda haka idan ka ga mutum ya zama dormant ya zama unproductive to shi ya sa wa kansa kuma haka zai yi ta zama a cikin talaucinsa haka zai ta zama a cikin rayinta amma da zaran ya yi tunani to yaya zan yi ya fara buga kwakwalwa to za ka zai taba wannan zai taba nan har kuma zai taba gidan yar sai ka ga ka bazaran kawai ja yake yi sau da ka allah maɗaukakin sarki yana canja mutane a rayuwar duniya haka kuma kan hakar addini mutumin yana zan bai san komai na addini bai ce karatu zan yi tun kenan in ya fita sai daga Allah madaukakin sarki ya bashi ya bashi in ya kama din nan sai ga yana ta yana ta yana ta sai ga ya san abin sai ga mutumin da bisa yaushe ma ya karatu kana rena shi ko hausa suka ce wai ana dariya mai taurakan koshi kuna ta dariya koshi yana ta tauna shi yana ta tauna sai ka ji cikin sa dam dam yawa yana zuwa ya karo yana zuwa ya karo haka al'umma take gaba ɗayanta idan suna son canji to Allah madaukakin sarki zai kawo musu canji idan kuma suka zanna a cikin yanayin halin da suke ciki to shi ke da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istarhamu ku ji ku tausaya wa mutane guda uku daga cikin su akwai asisu qaumin dalla wal alim da bainal jahal ko to idan ka samu shugaba wanda yake wato kinan mutanensa ba sa son canji to wani azaba ta tabbata ga shi duk yadda ya ba za su canja ba saboda mutanen ba sa son canji amma da a ce al'umma tana son canji a lokaci da sai ga wato kenan canji ya faru ta haka inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canja abin da yake cikin zuciyarsu yanzu idan Najeriya muna sun kala muna son development muka yi shawara a zuciyar mu hakan za mu yi ba munafirci a tsakaninmu a karamin lokaci za ka kasanta canja gaba ɗayanta amma in ba masu fa sai mu ta zama a haka ta mi ta zama a haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce bakin mutum ya canja domin noshin din da bakin mutum yake da shi a cikin kwakwalwarsa shine kullum shine a baya aishe gutura nan sun riga sun fi karfin mu to ma dama muna jin cewa a cikin zuciyarmu sun fi karfin wallahi sun fi karfin mu amma duk lokacin da muka sa formular mutanen japan a cikin zuciyarmu if you can do it i can do it da haka suke sa aƙida a yakin zuciyar yaransu yaransu tun yara suna firamare su za su haddace shi su mai da shi aƙida if you can do it i can do it in dai kai za ka yi ba dalilin da zai sani ma ba zan yi ba idan turawa za su yi abu kaza mai dalilin sa ba za mu yi ba muna da mutane wanda suke intelligent muna da mutane wanda za su iya komai da komai to saboda haka abin da ake bukata shi ne mu zauna mai nazari kuma nazarin wani lokaci al'umma ta kan yi shi a lokaci da wani lokaci ko ta kan fara da daidai ku daidai ku in sun fara da su zama baki a cikin al'umma amma ma dama suna kwatantawa suna ga kwatantawa har wata rana zai iya zama wato kenan karɓaɓɓe a cikin al'umma din amma dole ne mu canja cewa wai kullum mu ne wato kenan kaskantattu ba haka bane domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin alkurani inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ne kawai akramakum indallahi atqakum akramakum indallahi atqakum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa la fadala li arabiyyin 'ala al-ajami wala li bayda'a 'ala al-aswad illa bi taqwallah saboda haka Allah madaukakin sarki zai canja mana idan mun canja kawo kanmu kuma ko kai akan kanka ka dauki kanka ka ce zan canja rayuwata kuma ka dauki hanyar canjin kuma zaka ga canjin ya faru ko a addinance ko a duniyance wai za arada Allah bi qaumin su'a idan su'an idan Allah madaukakin sarki yana nufin wata matsala ta samu mu wato kenan mutane fala maradda lahu babu wanda zai kauda ita babu wanda zai kauda ita idan allah maɗaukakin sarki yana son matsala ta faru da mutane to zai turo ta amma ba wanda isa ya tare wannan matsala din hakan nan lamu halata dole sai ta zo ta samu wato kenan mutane nan za mu iya fahimtar ta hanyoyi da yawa ɗaya daga cikin hanyoyi shine wancan da muka ce ya buzu na ku min amrin lahi mala'iku suna kiyaye mutum daga umarnin allah maɗaukakin sarki haka ne za ka ga mutum kuma maciji ya sare shi to ina ya hafa zuwa suke to shine yanzu kuma istisna'i ne idza arada Allah bi qaumin su'a saboda akwai abin da yake na kadara zai zo same ka to mala'ikun sun sun na kadara ne sai su kyale ka dole za ku haɗu da wannan macijin ko kunamar ko rashin sa'ar ko asara a cikin harkar kasuwanci ko kuma matsala ko wani ya kashe wani to akwai abu kuma wanda yake na kaddara wanda zai tafi to Allah madaukakin sarki zai kame hannun mala'ikun ba za su yi ba sai wannan kaddara sai ta riga wato kenan ta zarto akan mutane da haka shi da ce za a radallahu bi qawmin su'an in Allah madaukakin sarki ya nufi wasu mutane da wani matsala sai ka ga wato kenan babu wanda ya isa ya tare ta ko kuma hadisi da ke ta idza aradallahu in fada qadrahu idan Allah yana so ya zartar da kaddararsa salaba ahlul ukuli ukulahum sai ya zare hankalin masu hankali saboda ka sai ai ta bala'i sai bayan an gama sai a dawo musu da hankalin sai kuma na dama ta shiga yanzu wannan yana na akai kaza ai shine ma yace kaza kaza kaza da sauransu saboda hankalin lokacin an zare masa tunaninsa an zare masa hankalinsa saboda wata kaddarar da take nema wata ke ta faru kuma dole sai sai ta faru me yasa adam ya ci bishiya ne kan ba Allah ba da kuma tarki hana shi ba daidai lokacin da kaddarar za ta zo sai aka cire masa wannan abu don haka dole sai ya ci sai ya ci sai ya ci to haka nan Allah ba da kuma tarki yake wato kenan abin da dinsa wani lokaci za ka musiba ta su sa samu mutane to wannan tana ta cikin kaddara shi yasa ake son yawaita azkar da yawan karatun alkur'ani da yawan addu'a abin da yake na kaddara zai faru la mahalata amma addu'a da zikiri yana sa abin ya zo shi na masifa ne zo da sauki inda alkhairi ne kuma ya zo da gwabi sau da yawa za ka ga misali mutumin da ake so a danne shi a danna shi in kaddara ta alkhairi ne duk wani sababi idza arada Allah in faza qadar hayya alahu sababahu idan Allah yana son ya zartar da kaddara sa sai ya kawo sababin sai kaga duk lokacin da kai wani abu na ka dakile shi to tashi sama zai yi kes dan annabi Yusuf da ƴan uwansa ya isa ya zama darasi duk lokacin da suka yi zulmin dakile shi shi zai sha wahala ka amma kuma tashi sama wato kenan zai hasada ga mai rabo ta zama wato kenan taki kenan ko wa ma lahum min dunihi min wali ba su da wani majibincin lamari koma bayan Allah madaukakin sarki don haka ga Allah madaukakin sarki ya kamata wato kenan mutane su zama sun dogara idan sun dogara ga Allah madaukakin sarki sai wato kenan Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan kariya to mu je mazan
wallazi yurikumul barqa khawfan wa dama'an wa yunshi'u sahaba thiqal
Allah madaukakin sarki huwa allazi yurikumul barqa Allah madaukakin sarki shine yake nuna muku walqiya albarq shine walqiya ko lightning me yasa ake bada warkiya kaufan wa tama'an saboda tsoratarwa da kuma fadaitarwa wato kenan saboda can aka ce man huwa mustaqbin bil layli wa sarabin min nahar mustaqbin bil layli yanzu idan misali yadda da mutane suke matafiya ne a cikin jeji da daddare sai suka ga walkiya me zai faru da su sun zama exposed to danger kenan don haka dole za su ji tsoro domin in ruwan sama ya zo shi ko zai iya azabtar da su zai iya samu su hasara zai iya kawo musu wata kinan rashin lafiya zai iya dakile musu tafiyar su a cikin jeji da daddare ga kuma ruwan sama don haka duk wanda yake cikin wannan yanayin idan ruwan sama ya zo ya sami shi zai iya haduwa da vulnerability musamman wata kinan da daddare da haka shi sa Allah madaukakin sarki yakan kawo walƙiya sai ta zama kaufan a wa'insu mutane abin tsoro wa kama alfa wanda yake gida ya shuka gedarsa ta fara tsirowa kwana hudu biyar ba a ruwan sama ba sai ga walƙiya eh ko gerarsa ya abin da ya ga walƙiya zai tsammani mai zai tsammani ruwan sama da haka shi kuma ɗama'an yana kwaɗayin ruwan sama allah maɗaukakin sarki ya kawo don haka allah maɗaukakin sarki yake kawo walƙiya wasu ta zama su abin tsoro wasu ta zama su abin kwaɗayin rahama suna allah allah wato ke ruwa sama ya zo shi ta da mutane daban-daban suke yanayin su daban-daban ta ga wancan addu'a da zai allah sa kar a ruwa wanda kuma addu'a da zai allah sa a ruwa kuma duwa suka roƙa allah kuma allah ce sun roƙa kowa ya roƙa zai ansa masa kuma kowa zai san yadda zai yi wato gidan a sakamakon addu'ar nasa ya fitar masa wato ya fitar da shi wato gidan zuwa ga bakin gaci wayushi usahaba Allah madaukakin sarki shine wato kenan yake kagar halittar wato kenan girgije as-sahab girgije ko girgizai jam'i ne in ka ga girgije Allah madaukakin sarki shi yake farar da shi da kadan kadan kadan afikal wanda yake mai nauyi idan girgije dan karami zaka ga wato kenan ba shi da nauyi amma wanda yake fikal fa mai nauyi ma'ana ya dauki ruwa da yawa wanda za ka fi ya wuce amma wanda za ka a hankali a hankali ke tafiya saboda ya yi nauyi ya ɗauki ruwa da yawa ta ina ake sadar da ruwan daga wato kenan tiririn da yake tashi daga teku in ya tauri ya yi sama ya kwandansu ya saturatin sai ya nauyi sannan ko sai a tura shi wato kenan wanda zai rusilar riyaha nushiran bai da idai rahamati ko bushiran bai da idai rahamati sai kaga Allah ya kawo iska sai ta zo ta kora shi idan ta kora shi nan za ta daidaita rahaman Allah ne ma'ana ta kai wannan garin ta kai wancan garin ta kai wancan garin nushiran bai da idai rahamati kenan ko kuma bushiran za ta zama albishir duk wanda aka kai musu aka musu ruwan sama za su ji daɗi can ma an kai musu an musu ruwan sama za su ji daɗi can ma an kai musu za su ji daɗi to wannan wanda ya yi nauyi shine in ya tafi wata kenan za a yi wata kenan bushara da shi a mutane wannan allah ne yake wannan tsarin malaman geography nasu kawai discovery ne su gano ne kawai sun gano cewa ok wace tiriri ne ke tashi daga teku sai ya je sama sai ya hadu sai ya hadu sai a kai shi mulka za su azaba amma su suna da control akan wannan ba su da control akai duk da cewa yanzu zamani ya zo ana iya kirkirar gajimare da hadari artificial haka ne ko yanzu an zo an hada wayansu abubuwa da wasu abubuwan an ka harba sama sai ga iska ta hadu sai ga ta yi kwandensin ruwa ya sace da sai ga ya fado ana samun wannan amma matsalar shi ne to shi wayannan da abubuwa da aka harhada wa ya kirkiro su ai kayan Allah ne aka hada ago yawwa kamar ka je ka ciro ganyen soko rodo ne ka ɗebo ruwa ka nemo suka ka zo ka hada sai soko ya zo to dume yana ka a ciki naka ba hada da bai kowa daga hada-hada ne duk zauren da na ubangiji Allah madaukakin sarki don haka Allah shi ne haƙiƙi da wannan wai sabbihun ra'adu wai sabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawaika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal
Allah madaukakin sarki ke cewa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ita waccan walqiyar tana yin tasbihi tana cewa subhanallahi subhanallahi subhanallahi bihamdihi kuma tana cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko ta ce subhanallahi walhamdulillah ko ta ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdi me yake faɗan wannan walƙiya walƙiyar da muke magana a nan wurin a nan malamai sun yi ta magana akan wato kenan walƙiyar nan wasu suka ce mala'ika ne in yi magana haka yake faruwa wasu kuma suka ce a'a shi walƙiyar wani abu ne daban wanda allah wadda kuke sarki yake girgirarsa wani wasu suka ce kamar yadda malaman zamani suka ce spark ne na positive da negative ions idan aka samu wata kenan attraction as a result of attraction din sai ka ga wata kenan spark ya haɗu kawai da ka kawo waya ta lantarki da wanda take dauke da positive da wanda take dauke da negative in ka zo ka hada su za a samu spark to hakan nan wannan ions din da suke cikin wannan positive ions a cikin jar waya da negative ions da suke cikin bakar waya kuma akwai su a ko'ina akwai su a jikin ka dauki biro ka goga kanka ka goga kanka kai haka zaka ga yana kamowa kamar kuran karfe yana kamowa da ti akwai ions a jikin mutum da sauransu to irin wannan ne Allah madaukakin sarki yakan hada su kuma sai su yi tasbihi da sunan wato kenan ubangiji Allah madaukakin sarki dan haka ko ma menene abu na farko da zamu fahimta shine cewa shi girgijan ko tsawar in ta ce subhanallahi wa bihamdi ba abin mamaki bane tunda annabi sulaimana alaihi salatu wasallam yace ulimna man dika tsayar an sanar da mu yadda tsuntsu yake furta maganarsa in tsuntsu yayi magana muna jin maganarsa annabi sulaiman Allah madaukakin sarki ya sa yana jin magana saboda ai kowane abu da yaransa ko kaga kiyashi ya suke suke san lokacin da ya kamata su fito san direction din da ya kamata su su dauko abu su jawo su kawo su su sarra musu ya tururuwa take za ta iya fitar da hanya a gurin da babu hanya kuma ta nan gurin za su bi a jikin gini za ga suna bi suna hawa suna hawa suna hawa suna sauka kuma sun san hanyar da suke bi wanda ya fito a rami yanzu da wanda ya isa gurin yake kokarin dawa har saka suna karo akan hanya to duk wannan Allah madaukakin sarki ne yake abin ga duwatsu suna tasbihi tare da annabi dauda ko yusabbihina wa sakarna ma ad-dawud da jibala yusabbihina annabi dauda mun fore duwatsu tare da shi suna yin tasbihi suna cewa subhanallahi wa bihamdihi don haka wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu a duniyan nan tsinke ne bishiya ne kwado ne kifi a ruwa ko menene face yana yin tasbihi da godiyar Allah madaukake sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim walakin sai dai inna mata take ka da mijin antum la tafqahuna tasbihu ba ka fahimtar nasu tasbihi ne da haka komai yana tasbihi kuma komai da sunan Allah madaukake sarki yake yin tasbihi ne saboda haka wannan ba abin mamaki bane ko Allah ya ce wa sabbihu rabbi bihamdihi anan menene bambancin da yasa a ayan baya Allah madaukakin sarki yayi magana yayi magana wato kina ina ina take ne ayan baya yawa huwa allazi yuriku kafin wannan huwa allazi wace aya muka karanta dan din ne shikenan huwa allazi yuriku albaraka kawfa wa tama'an Allah shine nuna muku walkiya sannan a wannan aya ta gabata sai yace wa yusabbihu ar-ra'd can yace barku nan yace ra'd can walqiya nan tsawa haka ne tsawa sai aka ce kowannensu wato gidan sauti ne amma in barku ta zo ta akwai haske walak haka za a gaishe gudun haske ya dindinka gudun sauti ita ra'adu kara ce barku haske ne haka ne don haka da haske da sauti na kara wanne ne fi gudu da haske ya fi gudu shi yasa aka fara kawowa barko a wannan ayan kafin aka kawo ra'adu a wannan ayan don a tabbatar da wannan kadiya cewa a haske wato yake nan gudunsa don yanzu misalin kana can wani na sara ice sai ya sara icen sai daga baya sai ka ji karam bayan ya dage tukun da ka ji karam saboda sautin bai zo da wuri ba yawwa amma in tauci ya kwararo fa ai yana kunna ta dar kawai za ka ganta yawwa sau da wannan ma kamar yana fitar da wani hikima wanda turawa suka bincike suka tabbatar da wannan abin da wal mala'ikatu sannan mala'iku su ma suna yin tasbihi yusabbihu rabbi bihamdihi wal mala'ikatu tsawa tana tana tana tasbihi da godewa Allah madaukakin sarki mala'iku ma suna yi min kifatihi saboda wato kenan tsoron Allah madaukakin sarki suna tsoron Allah madaukakin sarki wa yursilu sawa'ika Allah madaukakin sarki kuma shi yake aikowa wato gidan tsawa din kuma duk har yanzu kala kala a duk lokacin da ya ga dama Allah madaukakin sarki zai aiko tsawa wato kenan wanda take zuwa lighting menene ake kiransa wanda za ta zo doke mutane din nan fa yusibi ba man yasha'u sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan tsawar in ta fado daga sama to za ta samu duk wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya ga dama cewa za ta same shi kun bai ji wannan ai sau da yawa za a yi tsawa sai ta zo ta me yasa ake lightning conductor yanzu saboda da in ta zo ta mutane sun gini hawa 20 hawa 30 hawa 50 musamman a kasashen da suka ci gaba in tsawa ta zo sai ta rushe ginin sai ta rushe gidan Allah madaukakin sarki ya kaddara ta zo ta doki wannan wato kenan abu don haka aka fara to kirkiran abin da ake kira wato kenan lighting condensata wani abin da kuke gani akan gini mai kaman cross din nan amma Allah madaukakin sarki duk da haka ba zai kare ba zai kiyaye su daga kaddara ba duk da wannan din randa kuma ta zo ta za ta bugi wato kenan inda za ta bugi inda Allah maɗaukakin zarki yake so ta samu wannan aya malaman tafsiri sun yi ta maganganu akan akan wata sauka wasu suka ce ta sauka akan wani bayahude ne wanda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya muhammadu ka gaya mini waye ubangijin ka kan ubangijin ka da me aka yi shi ne kan da zinari ne ko da azurfa ya kalan ubangijin ka yake da zinari aka yi shi ko kuma wato kenan da azurfa ta haka sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko tsawa sai ta zo sai ta bige shi ta haka Allah madaukakin sarki yake cewa wai menene wai sulu sawa'i ko yal Allah yana aikowa tsawa ta zo ta bigi duk wanda yake so wani kaulin yake cewa ta sauka akan wasu kafirai ne na larabawa wanda su ma wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu masu sako suka tuhuma suka tuhumi yan sakon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wancan bai hudan ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah nasa da yake magana a kansa wani irin Allah ne kan har yake ta wani kuzuzu tashi da zinare aka yi shi ko da azurfa sai mutanen musulmi sai suka razana daga jin wannan maganar saboda ta razana su suka dawo suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ku koma ku saki kiyar su zuwa ga musulunci to da aka yi karo na uku shine sai Allah madaukakin sarki ya aiko tsawa sai ta zo ta doke su da haka shine sallallahu alaihi saukan wannan aya wasu kuma suka ce a ta sauka akan wa'ansu mutane da ake kira su wato kenan Arbat bin Rabi'a da kuma wato kenan Labid bin Rabi'a wayannan mutane da Amir bin Tufail Arbat bin Rabi'a dan uwan Labid ne wannan su Yahudawa ne kuma Larabawa ne sannan shi Amir bin Rabi'a din da shi da wato kenan amir bin tufail su su biyu samari ne matasa masu kudi masu kuma allah ya ba su kyakkyawar halitta kuma suna tsananin gaba da manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zanna a cikin masallacinsa sai ga su sun shigo su su biyu ta waccan kofa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon sa anan sun kewaye shi ta waccan kofar aka kama mutum ya iso da dan tazara sai wani daga cikin sahabbai ce ya rasulullahi gafa gafa abin nan ya tafo gafa amir ibn rabi'a ya tafo sai yake cewa eh kuma da sharri ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu in yuridullahu bihi khairan yahdihi da kyale shi zuwa in Allah yana nufin da alkhairi Allah madaukakin sarki zai shirye da shi da ya zo shi sai ce ya Muhammad mali in aslamtu in na musulunta ni me za a bani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laka malil muslimina wa alayka ma alal muslimin duk abin da ke haƙƙin musulmai kai ma kana da wannan haƙƙin duk matsalar da aka ɗora wa musulmai kai ma za ta hau kanka laka wa alaika ko lakan da muka yi magana da su ya ce to ani ba haka nake nufi ba me za ka iya bani shugabanci bayan kai kabar duniya da zamani ne kalifanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan kuma ba hannu na yake ba amma za ka biye ni yana ma huwa biyadillahi ya zauha hasi sha'a na wannan kuma na Allah ne ni ma ba ni na tsara wa kaina ba idan Allah maɗaukakin sarki ga dama sai ya sa shugabancin bayan na tafi a duk inda ya ga dama ba da wani kes da wannan sai ce to ya ka yarda an akuna amiran inda zama ka yarda ni zama shugaban mutanenka wato kenan filwabari wato kuna filmadari kai ka zama kana rike cikin birane ni kuma tara mun duk kauyuka su zama ni ne ni amir din su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ban yadda da wannan din ba ban yadda da wannan din ba ban yadda da wannan din ba sai ce to da Allah ina da wata magana da kai annabi sallallahu alaihi ya tashi sai suka koma gefe da suka koma gefe da shi da arbat ashe dama sai shirya plan din su da takwabinsu da komai da komai zan koma gefe ina magana da shi idan ina magana da shi na ɗauki hankalinsa kai kuma ka zare takobi ta baka zo ka sare shi da ce to shi kenan saboda haka sai ya ji suna magana sai masa walƙiya da ido shi koma gefe ya haka ya zaro takobi zai sare annabi sallallahu alaihi ya zaro bai fi iyaka haka ba sai hannun nasa sai ya bushe takobin da bai zaru ba kenan takwas da guzari ba kenan maimakon ya yi nadama sai bai yi nadama ba da ya yi nadama allah ba da kwaki take zai mina wasu da hannunsa amma bai yi nadama ba yana ta kokarin to yaya zai yi bai sadu annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsawa ta zo ta gam sai ta buge shi shine allah ba da kwaki take anan yake cewa menene yusibu bihi man ya sha'u ko fa yusibu bi fa yusibu biha man ya sha'u allah ba da kwaki take haka ne zai jefo ta ya samu wanda ya ga dama sai gashi Allah ba da kukin sarki ya jefo ta ta fara kansa shi kuma wannan dan uwansa da ya ga haka sai ya rufa guje ya ce ya Muhammadu ka gaya wa ka turo ubangijinka ya zo ya kashe min dan uwana to da shi din mala'ikan mutuwan da kai din la amla annaha wallahi zan cika muku madina da samari matasa wadda ko gemu za su sun tada garin madina sai ce masu Allah ke hanya bari mu gara nan da za ka yi amma da Allah maɗaukakin sarki wace ya aballahu wa abna kaila da Allah maɗaukakin sarki da 'ya'yan kaila wallahi ba za su yarda ba abna kaila ka ce mutanen madina kenan ansar kenan ansar ba za su bari ba kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai bari ba sauraka sai ya fita yana tafiya sai ya je shi gidan wata mace da ake kiranta asaluliya kafin ya je shi allah maɗaukakin sarki ya aiko masa da wani maruru ya kakkame jikinsa da kafofinsa ya ce mata yanzu ya shiga gidan wannan matan ya ce yanzu da wannan matsalar zan mutu kuma a gidan saluliya gaddatin ka gaddatin ba'irin wa fi baiti saluliyatin sai ka gari saboda haka sai ya fita ya hau dokin sai yana tafiya ya mutu akan dokin wannan cutar ita wato kenan ta kashe shi shi kuma dan uwansa dan uwan wannan din kenan labil din shi kuma daga baya daga dukkanin wa'azozin shi kina sai musulunta don haka Allah madaukakin sarki yana aikowa tsawa yusibu biha man yasha'u yakan samu wanda duk ya ga dama wato kenan da da ita wa hum yujadiluna fi ayati llahi ko fi llahi sai gashi wato kenan su suna jayayya akan lamarin Allah madaukakin sarki ya kamata a ce sun ga aya daya su sallama ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa ta bayyana yanzu sun zo daga dara da za su za su yaudara Allah madaukakin sarki bai ba su ikon yin yaudaran ba ya kamata wannan ma ya zama sun dauki wato kenan tsanani amma sai suka dauki tsananin gaba suka dada mai da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa shididul mihal suna jayayya da ayoyin Allah madaukakin sarki alhali Allah madaukakin sarki ma wato kenan mai tsananin dabka ne duk lokacin da ya ga dama wato kenan zai ki kama mutane wato kenan mihal ai almakr Allah madaukakin sarki yana warwarewa makircin su mai tsananin warwarewa makircin masu wato kenan makirci kenan ko to mu je malam له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله مرحبا جدا كيتش له دعوة الحق شيء النبي صلى الله عليه وسلم da'awa ta gaskiya ta tabbata gare shi ko kuma damirin zai iya komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki tun da yace wa shadidul mihali Allah shi mai tsananin wato kenan warwarewa makirci masu makirci ne ko to Allah madaukakin sarki shine masdar na da'awa ta gaskiya abin da yace a kira mutane a kansa shine wato kenan tabbacacce wato kenan gaskiya amma abin mamakin shine walladina yad'una min dunihi abinda suke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki la sajibuna lahum bi shay'in wallahi ba za su iya amsa musu komai ba suna bautawa gunki gunki zai iya amsa musu wani abu babu abin da zai iya amma me yasa suka kame suke bautawa wato kenan abin ba za su iya amsa musu da komai ba illa ka ba su duka faihi ilal ma face kamar mutumin da kishirwa ta koro shi ya rasa inda zai sa kansa ya zo bakin rijiya gaba goma sha uku ya yi haka ya ɗebo ruwa ya sa a bakinsa ruwan zai zo shi bai amfani da guga ba da ya amfani da guga yanzu zai tunji mai jawo ruwa ya kwankwada ya sha har ya zubar a ƙasa ya wanke jikinsa ya zubar sauran amma sai haka da hannu sauran ruwa ya zo ya shiga bakinsa zai yiwu to dole ke bauta gunki haka ne duk wanda yake bin wani ba Allah ba kamar wato kenan wannan ne yadda wannan mutumin sai dai ya faɗi ya mutu ruwa ba zai taso ya zo ya shiga bakinsa ba to shi ma haka nan ba zai samu biyan bukatansa ba a duniya da lahira inda wato kenan wani ba Allah ba yake bautawa saboda haka mai jan ruwa da hannu a bakin rijiya liyab daga fahu dan ruwan ya kai bakinsa wa ma huwa bibaligi shi wallahi ruwan ba zai isa ba ba zai isa haka nan zai tsaya ya kaute wa ma du'a'ul kafirina addu'an kafirai ba ta kasance ba illa fi dalalin face a cikin bata lokacin da kafirai na addu'a ba zai addu'an alheri ba idan ya yi alheri ma ba za a amsa ba saboda ya guse ya rasa ya rashi wani sharadi daga cikin sharadin wato kinan ansa addu'a a cikin rayuwarsa shine wato kinan bai yarda da Allah da yake ansa addu'a ba haka ne ko kuma mu dauka wa ma du'aul kafirina da'awar da kafirai suke yi suna kiran mutane suna kiran mutane akan hanyar su to ba da'awa bace face illa fi dalalin da'awa za su kai ka zuwa ga wato kidan bata duk wanda yake kira akan hanyar gumaka ko akan hanyar shaidanu da ya kai mutane ne zuwa ga wato kenan bata kenan wannan ya nuna cewa ashe mushrikai ma suna kiran mutane akan shirka kafirai ma suna kiran mutane akan abin kiristoci suna kiran mutane akan kiristanci yahudu suna kiran mutane akan abin nan masu addinin gargajiya suna kira akan duk masu shaidanci duk kungiyar da ka sani ta shaidanci a duniyar nan suna da'awa sannan kuma suna iya ba da rayuwarsu su ba da wato kenan lokutansu su ba da hankalinsu da tunaninsu duka don su kira mutane a kai su ga sun ɗora mutane saboda su yawa za su iya kowane irin sacrifice akan wannan amma fa duk waɗannan gaba ɗaya in sun kira ɗin ma ba akan komai suke ba illa fi dalalin sai dai wata kenan akan bata don haka da'awatul haq ita ce da'awa da take ta kunshi kalimatu la ilaha illallah don haka ita ce da'awa ta Allah ya kawai kita lahu da'awatul haqi da'awa ta gaskiya ita ce wanda za a kira mutane akan alqur'anin da Allah madaukakin sarki ya saukar da kuma hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to muje
ولله يسجد من في السماوات والأرض لوعا وكرها وذلالهم بالغدو والأصال الله مدوكا كذلك ولله يسجد من في السماوات والأرض duk abin da yake sama da ƙasa in ka ga ya sujada Allah yake sujada haka ne a Allah madaukakin sarki yake sujada ko kuma Allah madaukakin sarki ya kamata yayi sujada ba a sujada sai a Allah madaukakin sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ko la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan iya ce wani mutum ya sujada ma wani da zan ce mace ta yi mijinta amma ba zan ce ba saboda ba a sujada sai a Allah madaukakin sarki ko kuma wallahi yasjudu man fis samawati man din nan tunda kaga lil aqil ne ko duk wani mai wanda halitta da yake sama da ƙasa sune mutane aljanu da mala'iku sune man din kenan to su in kaga sun yi sujada a Allah madaukakin sarki wato kenan su ya kamata su yi sujada ko kuma ga Allah madaukakin sarki suke abin ko kuma za mu iya amfani da man din nan littaglib saboda al'aqil ya galibu gairar al'aqil kenan man din nan ma take ne ma fi samawati duk abin da yake cikin mai da kasai da mutanen da aljanun da mala'ikun da bishiyoyi da kwari da dabbobi da kifin da yake cikin ruwa da sauran halittu duk gaba ɗaya masu rai da marasa rai suna ma Allah madaukakin sarki wato kenan sujada ɗau'an kuma da san ransu wa karhan ko kuma ransu baya su ko ransu baya su sujada shine sallamawa akwai kadiya wadda take shi musulmi yana mi kauya a kanta saboda Allah madaukakin sarki ya ce ai shi ba shi da wannan shi da haka dau'an yake yanzu ba muna sallah ba ba dau'an muke ba akwai wanda ya sa wani angalala a wuce sai kun yi sujada a'a da an kira sallah zaka ga mun je mun yi alwala mun zo mun yi kaga muna sujada dau'an ko kuma duk wani aiki da muke na da'a ma Allah madaukakin sarki shi ma sallama ne ga Allah madaukakin sarki muna yin sa dawa'an amma fa akwai wanda yake yin sa karhan yake yin sa a tilas yake yin sa a dole ba dan yana so ba akwai abubuwa na rayuwa wanda dole haka yanda Allah yake so haka zaka yi shi arna haka za su yi shi mutane haka za su yi kowa ma haka zai yi shi yawa idan kuma bai yi a nan ba to zai yi a can ita kuma matsalar sujada a can wato kenan tana da matsala idan aka ce mutum ya yi sujada a ranar lahira ko aka ce menene ayin da take bana Allah madaukakin sarki zai ce yau mai da auna ila sujudi wala ya sadiquna zala ce oke ba ku sujada a duniya ba ana ta sallah ku ba ku yi ba la haula wala quwwata illa billah to ku zo ku sujada ko raka da ne sai a kai ku aljanna yau mai da auna ila sujudi yau mai kushe an zaƙin wai da auna ilin sujudi don da za a yaye maken yama a ce to ku zo ku yi sujada wallahi zaɗi wani wallahi ba za su iya ba ba za su iya ba kashi a tan absarun tarhaquhum zilla kaskanci da walakanci ya riga ya abin don haka yanzu za su so a zuciyarsu su yi sujadan karhan amma kuma wallahi ba za ta yi a wannan lokacin ba saboda ai ba su yi a duniya ba a gidan duniya ya kamata mutum ya sujada sai ya zama wata kenan sujadan ta amfane shi ranar lahira yawwa a gidan duniya mutum ya kamata ko kuma za mu iya daukar sa karhan din nan yanzu lokacin da aka kawo ka duniya an shawarce ka da musulmi da arni ba da aka sami shi lokacin da za a sa maka rashin lafiya dole ka kwanta a gado za a shawarce ka ba za a shawarce ka ba lokacin da za ka baka arziki za a shawarce ka lokacin da tsiya za ta zo za a shawarce ka lokacin da mutuwa za ta zo za a shawarce ka duk wa'annan abubuwa ne wanda ke dole sai ka bi su ko fir'auna ne yana je na gani dole sai ya mutu in mutuwar ta zo ta haka ne to wannan abubuwan ya yi su karhan wura da ransa wata kidan baya su tunda Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara masa hakan a rayuwarsa don haka ga Allah madaukakin sarki komai yake biyayya ko ransa yana so ko ransa wato kenan bayya su wa zilaluhum inuwayin su ma suna sujada ma Allah bishiyoyi suna ma Allah maɗaukakin sarki su gida mutane suna ma Allah maɗaukakin sarki su gida inuwarsu ma tana yi wa Allah maɗaukakin sarki wato kenan su jira tunda Allah ke shi ke sayyar al'amura ko yanzu ina inuwar take sai dare sai ka neme ta ka rasa ko sai ka neme ta ka rasa in Allah ga dama ya kawo ta in Allah ga dama ya ki kawo ta ko don haka kowane yana su jira bil gudu wal asali safiya da maraice safiya da maraice safiya da maraice to masha Allah mu je mana
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتكت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كلقوا كخلقه فتشابه الكلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار alhamdulillah to Allah kai mu gobe Allah rama sai a fasara na ka ja doguwar aya Eh, sai gobe za mu fasara ta insha Allah za mu dakata nan an ce lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah mu rubuta sarki ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah mu rubuta sarki gane da mu kuskure ba mu iko da akwai tambaya